بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu muna yammaci ne na hudu ga watan ramadan yammaci na ranar lahadi wacce ta daidai da hudu ga watan Ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha biyar. Wannan shi ne darasi na ɗari da hamsin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin Alƙur'ani mai girma. wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna a najeriya wannan karatu na tafsiri wanda babban malaminmu a sheikh abi abdulrahman muhammadun al'awwal adam al'albani yi wata ke da alƙur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi idan yan uwa ba su manta ba a jiya mun kwana a ƙarƙashin tafsirin aya ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya a cikin suratul bakara sura ta biyu daga cikin jeren giyar surorin alƙur'ani surar da ta sauka bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Waɗannan ayoyi da muka karanta a jiya da shekaran jiya suna karantar da mu hukuncin riba a tsari na shari'ar musulunci. Don haka a jiya muka yi bayani game da menene riba. a shari'a ta musulunci sannan mun ji nau'ukan riba a inda muka bayyana cewa riba nau'i uku ce nau'in farko ribar da ake kiranta da ribal jahiliya ko kuma wacce ta fi shahara a gurin malaman fiƙihu da suke kiranta da ribal karbi wato riba wacce take ta bashi riba ta bashi mun yi bayanin ta ajiya bashi ne za ka ɗauka ka ba wani ko kuma shi ya buƙaci ka bashi bashi sai ka ɗora mishi wani abu a kai wanda zai dawo maka da shi tare da uwar kuɗinka idan lokacin da kuka yarjejeniyar zai dawo maka da wannan kuɗi yayi bai dawo maka da shi ba sai ka ce to duk kwana guda da ya ƙaru akan ajalin da muka yi na za ka dawo min da wannan bashi to adadin naira kaza ya hau ko kuma duk mako guda ko duk wata guda wannan ƙari akan wannan uwar kuɗi da ka bayar bashi wannan shine ake kira da ribal qardi ko kuma ake kira da ribal jahiliya wannan riba ta jahiliya ko kuma wannan riba da ake kira da ribal qardi Allah madaukakin sarki ya haramta ta a cikin alqur'ani a suratul suratu ali imran a cikin fadin shi da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ci riba kada ku karɓi riba ribar da take ninka kanta ta wayi gari ya zanta zama ninkin ba ninkin Allah ya ce wattaqullaha la'allakum tuflihuna ku tsoraci Allah tabbas za ku samu babban rabo wannan aya tana sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aka ruwaito a sa'ad da aka yi hajjatul wada annabi yake cewa duk wata riba wacce aka kulla yarjejeniyar za a karɓe ta za a ba da ita to wannan ribar na take ta annabi ya ce riba ta farko da zan fara take ta ita ce riba ta abbas ibnu abdul muttalibi ma'ana ribar abbas kawun manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana sai aka fara take riba ta 'yan gida 'yan cikin gida ta yadda duk wata riba da ta biyo hanya to sai an take ta nau'i na biyu na riba ita ce wato ribar da take bayyana a cikin nau'in dukiya da kayan hatsi na mu'amalar yau da kullum waɗanda hadisi ingantacce a cikin muslim da musnadul imami ahmad daga sahabi abu sa'idin al-khudri Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wash sha'iru bis sha'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi يدا بيد مثلا بمثل فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد هاء وهاء wannan hadisi ya ambata mana waɗannan nau'i guda shida waɗanda a cikinsu ake samun nau'i na biyu da nau'i na uku na riba wacce musulunci ya asalin haramta ta kadeji nau'i na farko ita ce ribal qardi nau'i na biyu da na uku da suke bayyana a cikin waɗannan nau'i guda shida wato su ne ribal fadli da riban nasi'a ribal fadli abin da ke jawo ta shine cinikin abin da yake dukiya ce imma zinare ko azurfa imma kayan nan na hatsi a yi cinikin wato jinsi guda tare da mufadalar ɗayan akan ɗayan idan aka samu fifiko tsakanin zinare da zinare a sa'ad da aka zo ciniki za a sai zinare a yi amfani da zinare to idan aka samu ɗayan ya fi ɗayan ko gurin nauyi ko kuma gurin yawa ko adadi to wannan anan ne riba ribal fadli take bayyana don haka idan har ya zan jinsi guda ne na dukiya to lallai ne ya zan daidai wa daida za a yi ciniki da su wannan ba zai fi wannan ba ko da a ce wannan zinariya ce wacce take gyararra ita kuma waccan yanzu aka haƙo ta to ba daidai ba ne a ce wannan tafi waccan saboda ita wannan an tace ta ko saboda an sana'anta ta ko saboda an kera ta ita kuwa waccan ɗanya ce ba a gyara ta ba ba a narka ta ba matuƙar zinare ne da zinare lallai ya zama babu mufabala a tsakaninsu shi ne abin da annabi ya ce mislan bi mislin ko kuma ha'an bi ha'in ina fata mun fahimta idan aka samu fifikon ɗayan akan ɗayan sai a ce to ribal fadli ta shigo ina fata mun fahimta don haka dabino ne ga rabin buhu mai kyau ga buhu ɗaya lalatacce to ba daidai ba ne a yi cinikin wannan buhu guda a bayar a ɗauki wannan mara kyau wato wannan mai kyau lafiyayye rabin buhu ba daidai ba ne saboda akwai mufadala tsakaninsu ma'attihadil jinsi jinsinsu guda ne wannan dabino ne wannan ma dabino ne to ba daidai ba ne ya zan akwai mufadala tsakaninsu ina fata mun fahimta idan har ya zan babu mufadala to kuma dole sai ya cika sharaɗi na biyu shine dole ya zama yadan biyadin ba tare da jinkiri ba don haka ba daidai ba ne na baka wato dabino buhu ɗaya kai ma mai alkawarin za ka bani buhu ɗaya amma sai an jima ko sai gobe ko sai bayan mako guda bayan ka karɓi nawa yana ajiye a wurinka ina fata mun fahimta kaga bai zama yadan biyadin ba kenan don haka dole ya zama yadan biyadin yadda na baka a majalisul akadi haka kai ma za ka ɗauka ka bana a wannan majalisi da aka ƙulla wannan kasuwanci saboda khiyarul majalis ya tabbata ma'ana idan har muka ƙulla kasuwanci da yarjejeniya ta cinikayya a wani guri to matuƙar ni ko kai ba mu bar wannan gurin ba to muna da zaɓi ɗayan abu biyu imamu zartar da wannan kasuwanci imma kuma mu rusa shi a take a wannan lokaci amma muna rabuwa to lazimal bai'u wannan kasuwancin ya lazumce ka ya lazumce ni ba ni da yancin da zan ce ban yadda ba ko a warware ko ga kuɗinka ka bani kayana ko kuma akasin haka ina fata mun fahimta hadisin da ya tabbata da haka hadisi ne ingantacce hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abu Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an annabi yace al-bayyi'ani ay al-ba'i'u wal mushtari mai siye da mai siyarwa suna da zaɓi na sa iya ci gaba da cinikin da suka ƙulla a yanzu ko kuma su warware matuƙar suna nan tare ba su rabu ba ina fata mun fahimta matuƙar suna tare to ba daidai ba ne mun gama ciniki ina fata mun fahimta muna tare to zan iya warwarewa ina fata an gane don haka na yi siyayya a wurinka shikenan muna tare sai wani ya bugo min waya alhaji kayan nan da ka siya ko ka ce za ka siya sun sauko a kasuwa don haka sun zama misali in dubu biyar ka siya a gurin wannan sai ka ji an ce ai ya zama dubu uku ko dubu uku da ɗari biyar to kaga matukar kana tare da wanda kuka ƙulla cinikin lam ta tafarraka wa kuntuma jami'an kuna tare to ka iya cewa alhaji ga kayanka ka bani kuɗi na ina fata mun fahimta saboda akwai khiyarul majlisi jama'a mun fahimta da kyau kuwa amma kuna rabuwa to shikenan wannan ciniki da kuka ya kullu ya zartu baka da ikon da zaka ce baka wato a dawo ma da kuɗinka ina fata mun fahimta ko kuma kai ne ɗan kasuwa ka siyar da kaya ba ku rabu da wanda ya sai kayan ba sai aka yi maka waya kayan sun tashi a kasuwa jama'a kun gane yadda ya halatta ya janye cinikin kai ma ya halatta ka janye naka ina fata mun fahimta wannan shine ake kira da khiyarul majlisi to lallai ne ya zanto saboda a kaucewa riban nasi'a to dole ne bayan abin da za a yi ciniki da shi ya zama iri ɗaya, awo ɗaya, adadin yawansu ya zama ɗaya, to kuma dole sai ya zama yadan biyadin. ina fata mun fahimta yadda zai zama mislan bi mislin to dole ya zama yadan bi yadin idan har bai zama yadan bi yadin ba to riba ta shigo ciki ina fata mun fahimta don haka da zan baka kaya kan cewa za ka bani kaya kaza ko da mislan bi mislin ne kaga an toshe kofar ribal fadli kenan to dole kuma ya zama biyadan biyadin don haka ba za ka ɗauka ka tafi da shi gidanka ka aje ba ka ce to alhaji gobe ma haɗu don wannan tafiyar da ya yi aje kayan ƙaddara a ce ya mutu sannan wannan kayan da ya aje a gurin shi akwai wani amfani da zai ji tattare da shi saboda aje wannan kayan da ya yi wanda bai ɗauki musayar kayan ya ba mai shi ba ina fata mun fahimta ta waɗannan ƙofofi ne ake samun ribal fadli da riban nasi'a idan ba a samu yadan biyadin ba to nan ne za a samu riban nasi'a idan ba a samu mislan bi mislin ba sai ribal fadli ta shigo ina fata mun fahimta waɗannan abubuwa da guda shida da annabi ya faɗe su a cikin hadisi az-zahab wal fidda da waɗannan al'asnaful arba'a na faɗa mana ajiya cewa malamai sun yi saɓani game da shin riba tana shiga cikin wani jinsi na dukiya ko wani jinsi na kayan hatsi da abubuwan amfani na yau da kullum banda waɗannan jinsi guda shida malamai sai suka yi saɓani suka kasu kashi biyu wasu suka ce a tsaya akan abin da dalili karara nassi ya zo da su su ne waɗannan al'asunaf a sittatul mafkura suka ce a tsaya a kansu don haka akwai riba a cikin zinare da azurfa akwai riba a dabino akwai riba a sha'ir akwai riba a cikin aburu sannan akwai riba a cikin gishiri suka ce dukkan jinsin da ba waɗannan ba to babu riba a cikinsu waɗannan malamai daga cikinsu akwai babban malami muhammad ibn hazmin ko abubakar ibn hazmin zahiri da shi da dukkan 'yan mazhabin zahiriya sun tafi akan cewa dukkan wani abu na kuɗi ko wani abu na kayan hatsi matuƙar ba waɗannan ba ne to babu riba a cikinsu daga cikin malaman da suka tafi akan wannan cikin tabi'ai akwai qatada akwai tawus sannan a cikin malaman da suka zo baya cikin mutaakhiruna akwai babban malami al-amiru sanani sannan akwai al-allama muhammad ibnu ali ash-shaukani sannan akwai wani malami ba indiye wanda ya shahara da ɗaukar littattafan al'imamu shaukani ya yi sharhi ya yi ta'aliki wanda har ya ta'asirantu da wato asalin tsari da tafarki na ilimi da shaukani yake bi wannan malami shine a sheikh siddiq hassan khan wanda ya ɗauki littafin addurarul bahiya ya yi mata sharhi ya sanya mata suna arraubatun nadiya sannan al'imamu shaukani a cikin littattafan shi ya bayyana matsayar shi game da rashin shigar riba a cikin wani waɗannan nau'o'i guda shida ina fata mun fahimta ya ƙarfafi mazhabar al'imamu ibn hazmin akan cewa babu riba sai a cikin waɗannan al'asnaf a sittatul mafkura kun ji ɓangaren malamai na farko ɓangare na biyu waɗanda su ne jumhurul ulama waɗanda daga cikinsu akwai waɗannan al'a'immatul arba'a bi ajma'ihim akwai malik ibn anasin akwai al'imamu abu hanifa sannan akwai al'imamu muhammad ibn idris shafi'i sannan akwai al'imamu ahmad ibn hanbal waɗannan malaman da sauran malamai waɗanda suka tattaru suka zama jumhur sai suka tafi akan cewa a tsaya da kyau a duba wace illa ce ta sa riba ta shiga cikin azahabu da alfibba sannan wace illa ce ta sa riba ta shiga cikin waɗannan nau'i na kayan hatsi guda hudu idan aka ga illar da ta sa aka haramta riba a cikin azzahabu da alfibba akwai irin wannan illar a cikin wani nau'i na dukiya to lallai a yi ilhaƙin wannan nau'i na dukiya da hukuncin azzahabu da alfibba ma'ana a yi ƙiyasi matuƙar izattahada fil illati idan sun yi tarayya a cikin illa ina fata an fahimta idan aka lura da waɗannan nau'i na kayan hatsi guda hudu aka ga illar da ta sa annabi ya faɗi riba a cikinsu kuma ya haramta riba a cikinsu akwai wannan illar a cikin wani nau'i na kayan hatsi ko wani abu da ake ta'amuli da shi akwai irin wannan illar da akwai ta a cikin waɗancan al'asnaful arba'a, to lallai a yi su da su gurin hukunci, ina fata mun fahimta. Don haka gaba ɗaya waɗannan malamai ba su yi saɓani ba game da cewa a cikin wani zinare da azurfa akwai riba, haka a cikin wani waɗannan jinsi guda hudu akwai riba. Innama abin da suka yi saɓani a kai shine wace illa ce ta sa aka shigar da riba cikin azzahabu da alfibba wace illa ta sa aka shigar da riba cikin attamru da albur da asha'ir da almil a nan ne suka yi saɓani ina fata mun fahimta amma dai maganar da take daidai wacce malamai suka karfafe ta suka tafi akan ta ita ce mazhabar imamu malik mazhabar imamu malik da waɗanda suka bi bayan shi cikin manya-manyan malaman musulunci daga cikinsu akwai shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiya sannan akwai almajirin shi ibn qayyimil jauziya waɗannan malamai suka tafi akan cewa illar da ke cikin azahabu da alfibba shine kasantuwarsu wato asalin su ne kuɗi ko kayan da ake amfani da su gurin cinikayya wacce take a sake idan ka ɗauki zinare ka bayar za a baka gida za a baka kaya za a baka mota za a baka fili za a baka gona in ce haka ne jama'a to shin idan ka ɗauki kuɗi ka bayar za a baka waɗancan kayan da ka ɗauki zinare ka bayar aka baka ko ba za a baka ba za a baka kaga kenan ittihada fil illa as-samaniyatul mutlaqa ina fata mun fahimta sai suka ce illar da ta sa riba ta shiga cikin at-tamru da al-milhu da al-burru da ash-sha'ir suka ce kasantuwar waɗannan nau'i na kayan hatsi nau'i ne waɗanda ana iya a taskance su kuma nau'i ne na kayan hatsin da aka mayar da su su ne abincin da ake mu'amala da su na yau da kullum wato al'iqtiyat wal iddikhar abin da ake nufi da al'iqtiyat shine kasantuwar waɗannan jinsi na abinci su ne suka zama kutul baladi ga mutanen garin madina ina fata mun fahimta mana shi suka mayar da shi abincin da suke ta'amuli da shi balarabe zai iya ci maka dabino ya ci dabino ya ci dabino ya sha ruwa kuma ya ci gaba da harkokin shi ina fata mun gane kai kuma fa kai masara za ka ci ko to kaga masara kenan yadda dabino zai zama kut a gurin balarabe haka masara za ta zama kut a gurinka jama'a kun fahimta illa ta biyu ita ce al'iddikhar ana iya a taskance dabino a adana shi a saka shi a sto a ɓoye ko ba za a iya ba ana iyawa kaga al'iddikhar kenan ana ma masara ko ba a yi mata gero ana mishi ko ba a yi mishi shinkafa dawa ana musu ko ba a yi musu waɗannan malamai suka ce don haka fa kullu muqtatun muddakhar yajri fihi riba saboda ita ce illar da ta sa waɗancan al'asnaful arba'a riba ta shiga cikinsu waɗannan su ne a taƙaice jimillar bayanan da muka yi ajiya waɗanda suke da alaƙa da waɗannan karatuttuka namu ina fata jama'a mun ƙara fahimtar abubuwan da kyau Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace a yau a yau ne mana alƙawarin cewa zan yi mana bayani game da dalilai waɗanda suka zo a cikin shari'a ta musulunci game da haramcin riba sannan zan yi mana bayani game da ina hukuncin ta'amuli da bankuna na riba wurin ajiya da siyan hannun jari a waɗannan bankuna sa'annan ina hukuncin aiki a cikin irin waɗannan bankuna da izinin Allah insha Allahu ta'ala a yau ɗinnan zan yi mana waɗannan bayanan kuma za ku ji daga bakin manya-manyan malamai na duniya don saboda waɗannan mas'aloli ne da mata ummu bihil balwa sun fi ƙarfin wani malami a wani lungu ko a wani guri ko a wata makaranta ya yi fatawa kai tsaye ya ce kaza haramun ne ko kaza mutane su bari ko kaza ko kaza ina fata mun fahimta manyan malamai ne na duniya suke fatawoyi akan irin waɗannan matsalolin don haka za ku ji daga bakunansu sa'annan za ku ji zan karanta muku daga alƙalman da suka rubuta ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu yana daga cikin dalilan da suka zo a shari'a ta musulunci game da haramcin riba malamai suka ce an riba fi shari'atil islamiyya min kaba'iri zunubi wal muharramat riba a cikin shari'a ta musulunci yana daga cikin manya-manyan zunubai kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwa da musulunci ya haramta ya kamata mu sani da cewa jama'a riba ba musulunci ne kadai ba addinin musulunci ne kadai ya zo da haramcin riba ba an haramta riba a cikin dukkan addinan da suka sauka daga sama wurin Allah riba haramun ne a cikinsu Allah maɗaukakin sarki cikin suratun nisa Allah ya ce fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wannan ayar tana magana ne da yahudawa Allah madaukakin sarki yake cewa saboda zalunci da yahudawa suka yi wa kansu fabizulmin minan lazina hadu zaluntar kansu da suka yi ta sa Allah ce haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu daɗaɗen abubuwan da a da halal ne a gare su wa bisaddihim an sabilillahi kasira zaluntar kansu da suke da tare mutane daga hanyar Allah ta sa Allah ya haramta musu abin da da halal ne a gare su wa akhdhihim riba da cin riba da suke wa aklihim amwalan nas bil batil da cin dukiyar mutane da suke da barna kaga abubuwa guda uku Allah ya bayyana zulmun min allazina hadu az-zulmu sadduhum an sabilillah sannan akhdhihim riba waɗannan gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya haramta musu amma suka aikata wannan na nuna mana ashe hatta a cikin addinai da shari'o'i da annabawa suka zo da shi daga wurin Allah to riba haramun ce ina fata mun fahimta malamai suka ce wal waqi'u fihi mu'radun li nafsihi li ghadabillahi wa azabe duk wanda ya afka ga riba ya koma yana ciniki da riba to lallai ya kai kanshi zuwa ga fushin Allah da azabar Allah sawa'un kana alwaqi'u fardan aw ummatan aw dawlatan shin wanda ya samu kanshi a cikin ta'amuli da riba mutum guda ne ko ko taron wata al'umma ce ko ko wata daula ce wata ƙasa ce lallai dai ta kai kanta zuwa ga fushin Allah da azabar Allah malamai suka ce laqad amma hadhal bala'ul bilad al islamiyyata kulliha wannan bala'i na ta'amuli da riba ya mamaye ya game garuruka da ƙasashe na musulunci gaba ɗai وما من مسلم إلا وأصابته من دخان الربا ما يزكم أنفه babu wani musulmi a yau da wuya ka tare wani musulmi ka samu wani musulmi face sai ka tarar in bai yi ta'amuli da riba ba to ƙurar riba ta tashi ta haukan shi hayakin riba ya dake shi in kai tsaye bai yi mu'amala da ita ba to ta wani gefe sai ta fallatse shi sai ta same shi mutane nawa ke ta'amuli da banki jama'a mutane nawa suke ma'aikatan banki imma shugabanni imma ma'aikata imma masu gadi imma masu rubutu imma kaza imma kaza ma'aikata nawa ne na gwamnati ma'aikata nawa ne na kamfanoni ma'aikata nawa ne na makarantu na addini da waɗanda ba na addini ba waɗanda suke ta'amuli da banki ko da ta hanyar a mayar da albashinsu ne banki ina jin ina tambaye ku suna da yawa na san za ku bani amsa wannan na nuna mana riba yadda ta mamaye duniya hatta ƙasashe na musulunci kuma abu mafi sharri shine sai aka ƙara ware wasu sai suka gina cewa ga wani banki wanda yake na musulunci ne amma fa ta ƙarƙashin ƙasa mu'amalar da waɗancan bankuna suke shi ma yana irin wannan mu'amalar da sunan wannan ja'iz bank ne da sunan wannan banki ne na musulunci akwai wani banki ko na musulunci ko ba na musulunci ba da zai kafu a wannan kasar ba tare da yana da alaka da central bank ba jama'a to central bank yana mu'amala da riba idan ka aje kuɗi a bankin da aka yi da'awar na musulunci kana iya ka cire kuɗi ko da da albifaqatul bankiya ne ta wasu bankuna ko baka da iko kana da iko za ka iya cire kuɗi ta ATM ɗinsu za ka iya cire kuɗi ta wasu bankuna ATM ɗin wasu bankuna kenan abin ɗaya ne kawai ina ma suna ne kawai ya bambanta ina fata jama'a mun fahimta ina so na bayyana mana ne faɗin shi da ya ce laqad amma hadhal bala'ul bilad al islamiyya kullaha wannan bala'in ya mamaye ƙasashe da garuruka na musulunci gaba ɗaya in ba kai kai tsaye ba ta wani gefe kayi kana ma'aikacin gwamnati za a kawo loan a baka za ka ci bashin banki waɗannan duka riba na shiga cikinsu na fata da mun fahimta don illar da ke cikin azahab wal fibba suna nan a cikin nerar ka kai ɗan najeriya suna nan a cikin dalar ka kai ɗan amerika suna nan a cikin kazanka a cikin kazanka ma'ana cikin waɗannan kuɗaɗe da ake mu'amala da su a zamunan mu na yau al'auraq albankiya na fata mun fahimta ma'a annar riba muharramun fi jami'il adyani samawiyya bi dalili qawlihi ta'ala فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا waɗannan ayoyin suna nuni a kan riba haramun ne hatta a addinan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar waɗanda suka gabata. Wal'ayatu sabiqatu ta dullu ala hurmati ta'amuli bin riba, waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga shekaran jiya da jiya tun daga faɗin Allah da yake cewa allazina ya kulunan riba. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس har zuwa ayar da muka kwana a kanta faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ma'ana tun daga aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa da tamanin da ɗaya waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuni akan haramcin mu'amala da riba famimma warada fi sunna na daga cikin dalilai da suka zo a sunna game da haramcin riba ma akhrajahu al-bukhari wa muslimun wa abu dawuda wan nasa'i min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala al-imam al-bukhari da muslim da abu dawud sun ruwaici hadisi da al-imam an-nasa'i daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ijtanibu as-sab'al mubiqat ya ku al'umma ku nisanci abubuwa guda bakwai waɗanda suke hallakarwa al-mubiqat ay al-muhlikat ababan da idan ka zakke musu za su hallaka ka idan ka biye musu ka ci gaba da aikata su bayan an ma wa'azi za su hallaka ka za su kai ka su baro na fata mun fahimta qalu sai sahabbai suka ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma hunna wasu ababe ne wasu abubuwa ne ya manzon Allah qala sai annabi ya ce al-ishraku billah shirka ga Allah yin tarayya ga Allah da wani gurin bauta wasu da sihiri tsafi bokanci wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kisan kai kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai da gaskiya gaskiyar ita ce in ta yi zina ita ran bayan ta taba aure zina ba'da ihsanin idan ita wannan rai ta kashe rai to a iya kashe ta kaji abu na biyu sannan idan wannan rai ta yi ridda ta bar addininta na musulunci waɗannan abubuwa guda uku su ne illa bil haƙƙi ɗin to kisan kai ba da haƙƙi ba wannan yana daga cikin almubiqat annabi ya ce wa aklun riba da cin riba da ta'amuli da riba da karɓar riba jama'a kun ji muhallin shahid ma'ana cin riba yana daga cikin almuhulikat yana daga cikin almubiqat wannan na daga cikin sirrin da ta sa jama'a duniya ta kasa zama lafiya jama'a ko ina kai ka ji ana rikici ko ina sai ka ji ana bala'i sai ka ji girgizan ƙasa can sai ka ji wata annoba can sai ka ji kaza sai ka ji kaza banda talauci da kunci da yunwa da ke damun al'umma wanda duka waɗannan abubuwan na daga cikin abin da ya sabbabar da su a ta'amulu bin riba التعامل بالربا Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye. Annabi ya ce wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya wata walli yau zahafi da guduwa juya baya a ranar yaƙi a sa'ad da ake yaƙi ake jihadi to idan ka gudu akwai matsala. Wa ƙarful muhsanatil ghafilatil mu'minat da yi wa mata ƙazafi matan da suke almuhsanat tsararru katangaggu daga aikata alfasha alghafilat waɗanda sun gafala daga abin da ake jifansu da cewa sun aikata su ba su ma san wannan abin ba ana cewa sun yi zina su ba su ma san zina ba tsararru ne katangaggu ne almu'minat mumine ne masu imani yi musu ƙazafi yana daga cikin almubiqat kun ji waɗannan ababe guda bakwai da annabi ya bayyana wato suna hallakarwa suna hallakar da dukkan mutumin da ya tinkare su yana aikata su wannan hadisi karara yana bayyana mana cewa lallai riba haramun ce lallai al'umma su nisance ta dalili na biyu malamai suka ce wa rawa muslimun wa ghairuhu min hadisi jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu qala al'imamu muslim da shi da sauran malamai sun ruwaici hadisi daga sahabi jabiru ɗan abdullah Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda jabiru ya ce la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akilar riba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsine wa maciyin riba annabi ya tsine mashi albarka wa mukilahu da wanda aka wakilta ya karɓo riba ko aka wakilta a matsayin wanda zai zama wato medium wanda zai zama tsaka tsakiya na wanda zai karɓo ya bayar ga waɗanda suka buƙaci wato asalin wannan riba ɗin wa katibahu da waɗanda suka rubuta yarjejeniyar bayar da riba wa shahidaihi da waɗanda suka yi shaida duka annabi ya tsine musu albarka akilar riba mukilahu katibahu wa shahidaihi kala annabi ya ce in ji jabiru hum sawa'un dukansu ɗaya ne da wanda ya karɓa da wanda ya ci da wanda ya rubuta da waɗanda suka yi shaidar a ba da riba ga wani ko a karɓi riba a ba wani to gaba ɗayansu annabi ya tsine musu albarka annabi ya tsine musu albarka shi yasa jama'a al'amarin riba wallahi ba na wasa bane wannan ta sa jama'a game da ina hukuncin ta'amuli da waɗannan bankuna na riba ba zan so ne amfani da kalmata ba malamai ne zan bari su ba da amsa ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace zan takaitu da ambaton waɗannan hadisan kwaya biyu waɗanda suke bayyanar da haramcin riba ba don su kaɗai ba ne amma idan kana son ƙarin bayani ka ɗauki littafin al'imamu al-zahabi shamsuddin littafin shi mai suna kitabul kaba'ir a inda ya kawo cin riba tana daga cikin manya-manyan zunubai a ƙarƙashin haka ya kawo waɗannan ayoyi da muka karanta sannan ya biyo baya da waɗannan hadisan da ma wasu hadisai waɗanda ba mu ambata ba Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu to daga nan ne za mu tafi kai tsaye zuwa ga gaba ta wato asalin ƙarshe game da abin da ya shafi tattauna matsaloli game da riba ina hukuncin aiki a mu'assisatun ribawiyya ma hukumul amal fi mu'assisatun fi mu'assisatin ribawiyyatin ina hukuncin aiki a gurare da suke mu'amala da riba a bankuna a wato bankuna imma dai public bankuna imma bankuna na ba da bashi mortgage banks imma dai bankuna na manoma imma bankuna na kaza imma bankuna na kaza ina hukuncin aiki a waɗannan wato asalin bankuna kafin nan jama'a ya kamata ku sani wasu kamar da na fara ishara a ɗazu suna cewa ai akwai banki na musulunci akwai jaiz bank akwai kaza innama da wannan banki da ake da'awa ne na musulunci da waɗancan bankuna ba su da bambanci ta fuskar asali na mu'amala da riba sai dai inna ma jaiz bank akwai abubuwan da suka yi taharruzi ba su mu'amala da su abubuwan da sauran bankuna su kuma suna mu'amala da su idan ka binciki waɗanda suke ma'aikata da waɗanda suke da masaniya game da harkan banki sun san waɗannan abubuwan ina fata mun fahimta to amma asalin da ya haɗa waɗannan bankunan gaba ɗaya asali ne ƙwaya ɗaya shine dukkansu suna da alaƙa da babban banki na ƙasa wanda shi kuma ko shakka babu to yana ta'amuli da riba wannan ko kokonto babu malamai suna buga misali wasu suna cewa to ai wannan jaiz bank wancan daban to ai da bambanci don haka in ka je can ai kudinka sun tsira waɗannan haɗurran da za ka fuskanta game da ta'amuli da riba ba za ka samu kanka a cikinsu ba matuƙar ka tsaya a nan baka je can ba sai a ce a kuskure ne misalin da malamai suke yi kamar misali ne na mutumin da yake da kare ko biri jama'a biri jama'a ƙirdun kai kuma kana da rago an gane ko kana da sa sai ku yi ittifaƙin cewa to a haɗu a yanka amma a haɗa a tukunya guda a dafa ana ji a dafa a tukunya guda idan suka dahu suka nuna to sai a ware kowa sai ya ɗauki nashi jama'a kun gane wannan shine misalin wannan bankin da waɗannan bankunan gaba ɗaya jama'a shine misalin ka kai kuɗinka a nan ka kai kuɗinka can wannan ya kai wannan bankin wannan ya kai wancan gaba ɗaya daga ƙarshe za su koma su haɗu a wata matattara ƙwaya ɗaya ce ba za ka fahimci haka ba sai in ka tafi cire kuɗin da ka saka a jaiz bank a wani banki ko ta kati ko ta kaza ko ta kaza za ka fahimci ashe kuɗin duka a guri guda suke ina fata mun fahimta wannan na daga cikin sharrin ba yahudi Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye malamai suka ce ma hukumu al'amali fi mu'assisatin ribawiyya ina hukuncin aiki a wurare da suke ta'amuli da riba abin ba zai mana daɗi ba jama'a amma wannan ita ce gaskiyar da tawaffalna ilaiha don haka babu makawa ba wata karkacewa fala mahida laha hakanan za mu haƙura jama'a mu karɓa ina fata an gane ya rage musulmi da shugabannin musulmi da masu kuɗi ya rage su nema ma kansu mafita ilimi da muke yi da karatuttuka na boko na zamani da muke yi to ya zan ba kaɗai muna waɗannan karatuttuka ba ne kawai don ka samu qualification ka je ka yi aiki yanzu kana wannan ilimi ne na ka ga wace gudunmawa za ka bai wa addinin ka na a kauce wa mu'amala kaza da abu kaza da abu kaza da musulunci bai yadda da su ba wannan ita ce manufar da ta sa ya kamata a yi ilimi na boko da na addini jama'a ina fata jama'a mun fahimta to amma sai a ce a yi fatawar ai larura a yi fatawar ai kaza amma kuma kullum babu yadda za a yi a fita daga wannan larurar jama'a musulunci cewa yake ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha amma an ka tashi kafa hujja sai ka ce larura kofar a buɗe komi sai ka ce larura komi larura ina ma'anar digirori da muke tafiya muna yi jama'a wane je masters accounting msc wancan yana da kaza wancan yana da kaza shi kenan sai dai kai ilimi ka tafi ka je kai aiki a baka albashi babu wani abu na sauyi da zaka gabatarwa al'ummarka ta musulmi babu wani abu na ci gaba da zaka gabatar wannan mutuwar kwakwalwa ce jama'a yin karatu don kai aiki mutuwar kwakwalwa ce idan kai ilimi ya kamata ka dawo ka kalli ilimin nan naka wani abu za ka gabatarwa al'ummarka da za su amfana da wannan ilimin naka ka tafi ka je ka nemi aiki an baka aiki albashin daga kai sai iyalinka sai yan uwanka me ka gabatarwa al'umma wani abu ne na ci gaba da amfani da iliminka zai jawo wa al'umma jama'a muna fahimta da kyau kuwa don haka waɗannan abubuwan jama'a bari ku ji menene fatawoyi da malamai suka yi akan hukuncin aiki a banki don haka zan saurara a nan jama'a ku yi haƙuri zan sa mana muryar babban malamin musulunci malamin hadisin wannan zamanin almusallamu lahu an sallama mishi jama'a ina fata an gane bari ku ji fatawar da ya bayar da abubuwan da aka tambaye shi ya bada amsa a kai don haka jama'a a ɗan ya haƙuri da Allah zan ɗan abin nan
مع العلم إذا قلت لهم أنه لا يجوز يقولون أن هناك بعض العلماء الذين أفتوا في جواز العمل كموظف في البنك لأنه لا دخل له بذلك الله, الله المستعان الآن كان السؤال أن بعض العلماء وهذا بحث طويل جدا لكن ما أريد أن أضيع الجلسة في هذا البحث لأننا في صدد الإجابة عن بعض الأسئلة كان السؤال آنفا أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز التوطلب في البنوك الربوية ترى هل هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل أولا قالوا قال الله قال رسول الله دعونا من الضميمة الثالثة التي لا بد منها هل قالوا قال الله قال رسول الله الجواب لا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تولى بيان القرآن قال خلاف ما يقول هؤلاء في السؤال إنهم من العلماء ماذا قال الله قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فمن يشك لا أقول من يشك من أهل العلم بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم بل هل هناك مسلم ذو عقل يشك في أن الذي يعمل موظفا في البنك هو يعين البنك على أكل أموال الناس بالباطل وعلى أكل ما حرم الله ما أظن أحدا يشك في هذه الحقيقة وإلا لم يكن في قدرته أن يفهم معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة هذه حقيقة علمية يعرفها لا أقول أهل العلم بل طلاب العلم المبتدئين إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلق بمثل هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أكل الربا لا شك فيه عند أحد من المسلمين إطلاقا وأنه من الكبائر وأن شرب الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات إن لم يكن أيضا من الكبائر فالذي يأكل الربا فهو وقع في الكبيرة الذي يشرب الخمر فكذلك ترى لو لم يكن هناك التعاون على المنكر هل استطعتم ان تجدوا مرابيا ياكل اموال الناس بطريق الربا؟ لا. هل كنتم تجدون شاربا للخمر اذا لم يكن هناك متعاونون على المنكر؟ الجواب لا. والدليل من السنه المبينه للقران لعن الله في الخمرة عشرة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله في الخمرة عشرة فأول ما ذكر عليه السلام شاربها شاربها ثم عطف على ذلك بقية العشرة قال ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمول إليه كل هؤلاء لم يشربوا الخمر لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمر لو لم يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنيا اذا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام انه يعين شارب الخمر اي يهيئ الاسباب ليتمكن من شرب الخمر هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة صحيحة الحديث الثاني وهو في صلب الموضوع لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فهل يتصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم موظفا في البنك المرابي وهو يكتب الربا ورسول الله يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هذا ليس عالما قد يكون عالما من باب يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لا أتصور رجلا مؤمنا بالله حقا وعالما بالكتاب والسنة حقا ومع ذلك فهو يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائرة أنه يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك الآن طرحنا السؤال التالي مرارا وتكرارا وكان الجواب واحدا بالإجماع لا أقول الآن هؤلاء الموظفين وإنما أقول هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا عمالا في البنك لكنهم أودعوا أموالهم في البنك لو أنهم أجمعوا جميعهم على أن يسحبوا رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه ماذا يصيب البنك بالإجماع ستقولون الإفلاس إذا من الذي أوجد البنك هؤلاء الذين يطعمون الربا هم قد يقولون نحن نوب نو نودع ونضع أموالنا في البنك محافظة عليها ولا نأكل الربا يظنون أنهم بذلك يحسنون الصنعة كلا ثم كلا بدليل أنهم لو سحبوا هذه الأموال لأفلست البنوك إذا هؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك هم سبب وجود آكلي الربا إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله آكل الربا وموكله فإذا كان يلتعن شرعا من كان خارج البنك بسبب أنه هو السبب وجود هذا البنك فالآن ننتقل إلى الصورة التي لا علاقة مباشرة بالسؤال هؤلاء المتعاملين مع البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل ما أقول حينما سمعوا فتوى الشيخ خلاف فتوى ذلك العالم وإنما أقول حينما سمعوا حديثي الرسول عليه السلام أولا حديث متعلق بهم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ثم الحديث لعن في الخمرة عشرة سمعوا هذين الحديثين فأنابوا إلى الله وتابوا وانسحبوا شو بيصير بالبنك بتعطل بلا شك
ina fata jama'a sun ji abubuwan da Sheikh Albani ya faɗi amma a takaice tambaya ce aka yi mishi musamman ga waɗanda ba sa fahimtar larabci musamman tambaya ce aka yi mishi game da ina hukunci hukuncin aiki a mu'assisatu ribawiyya wato wuraren da wato asalin suke mu'amala da riba ina hukuncin aiki a wannan wuri da farko tambayar da ta zo sai aka ce ai algafata malam wasu malamai haka aka ce wasu malamai suna cewa halal ne mana suna halattawa na san ko a wannan kasar tamu akwai waɗanda waɗannan fatawoyi suka shahara a bakunansu to amsar da mala albani ya bayar tambaya ta farko da ya fara gabatar musu cewa shin sun kafa hujja halista dallu bi qala Allahu qala Rasulullah shin sun kafa hujja da Allah ya ce annabi ya ce kaga kusar farko kenan sannan na biyu yake cewa wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi to wanda ya zama daga cikin ɗalibin ilimi kai da ma musulmi al'adi wato gama garin musulmi wanda yake da hankali baya shakka game da haramcin riba da Allah maɗaukakin sarki ya haramta to sannan game da wato asalin gaba ta uku daga cikin maganganun shi yake cewa idan aka lura da aiki a waɗannan gurare yana daga cikin jinsi na at-ta'awunu bil ismi wal udwan a madadin bin umarni na Allah na at-ta'awunu bil birri wat taqwa ko da ba kai ne kake cin riban ba kake kaza kake kaza amma dai kana aiki tare da su yace to wannan jinsi ne na at-ta'awun bil ismi wal udwan ina fata mun fahimta to sa'annan ya ƙara kafa hujja da wancan hadisi da annabi ya tsine wa mashayin giya hadisin da annabi ya ce Allah ya tsine wa mutane goma ma'ana nau'in mutane goma game da giya mashayinta wanda ya yi da kwanta wanda ya sai da ita wanda wanda yanzu kaga waɗancan ba sha suka yi ba amma sun shiga cikin tsinuwar Allah to kaga waɗannan su ma ba ribar suka ci ba inda ma ta'amuli suka yi ina fata mun fahimta to sanan daga ƙarshe wasu masu kuɗi suna kawo rudani da shubuha cewa to ai mu muna aje dukiyoyinmu ne ba don mu ci riba ba ba don kuɗin su ƙaru ba a inna ma nudi'u amwalana fil bank muhafazatan alaiha don kada a biyo su gida kada a yi mishi fashi kada a yi kaza kada a yi kaza ya ce wannan gaba ɗaya wato gaba ɗaya wannan shubuha ce gaba ɗaya babu wani dalili akan mu'amala da irin waɗannan bankuna daga ƙarshe malam ya dawo kan waɗanda suke ba da fatawa game da halacci ya ce waɗannan anya kuwa malamai ne malamai ne da ake samun irin waɗannan fatawa ja'ira haka ya ce alfatuwal ja'ira ja'irar fatawa take fita daga bakinsu ya ce yana shakka game da waɗannan malamai ne in ko malami ne da ya yi imani da Allah ya yadda da ranar lahira to baya shakka game da haramcin riba da haramcin ta'amuli da riba daga ƙarshe sai ya kafa hujja da wannan hadisi na ƙarshe na muslim da tirmidhi da sauran malamai da annabi ya ce la'anallahu jabir ya ce la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi jama'a kun fahimta da kyau waɗannan su ne abubuwan da na so na gabatar mana sai dai daga ƙarshe a wannan gaba ga wata fatawa ta ashek muhammad ibn salihin al-uthaymin game da shi ma dai hukunci na wato aiki a mu'assisat arribawiyya shin gadi ne ko shara ne ko kilina ne ko kaza ne ko kaza ne gashi aka nakalto fatawa daga gare shi yake cewa aka tambaye shi aka ce hal ya juzul amalu fi mu'assisatin ribawiyya kasa'iq au haris shin ya halatta yin aiki a wata ma'aikata ko wani kamfani ko kuma wani wuri waɗanda an kafa su ne don mu'amala da riba aiki a wannan gurin a matsayin direba shine sa'iq direba jama'a sa'iq au haris ko kuma a ɗauke ka a matsayin mai gadi ka ji fatawar da ya bayar ya ce لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضا بها لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته إذا كان إنكار الربا بذاك يأيكن دزيز ما مصلحة تربا با ko kun fahimta da kyau kuwa malam usaimin ya ce fa'iza amila li maslahatihi fa innahu yakunu radiyan bi warradi bi shay'il muhram aw muharram yanaluhu min ismihi warradi bi shay'il muharram yanaluhu min ismihi duk wanda ya yarda da wani abu da Allah ya haramta to zunubin wannan abin zai samu kaso daga jikin shi sai ce amma man kana yubashiru alqaida wal kitaba wal irsala wal ida'a wa ma ashbaha dhalik fa huwa la shak annahu mubashirun lil haram can ana maganar masu aiki ne nan ana maganar wanda yake mubasharantar rubuta takadda ko ya rubuta ko ya kafa shaida ko ya aika da takadda ko ya aje da ayyuka makamantan waɗannan malam yace fa huwa la shak أنه مباشر للحرام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء malam daga ƙarshe sai ya cika shi da wannan wato asalin hadisi da haka jama'a kun ji fatawar da malamai suka yi ina ganin gashi malam za ku iya wazza'ata gashi fatawa ulama baladil haram mana fatoyi ne na manya-manyan malamai waɗanda suke zaune a garin wato makka fatawar farko fatawa ce ta samahatu sheikh abdulaziz ibn abdullahi ibn baz fatawa ta biyu ta fadilatu sheikh muhammad ibn salihin al-uthaymin sannan fatawa ta uku fatawa ce ta fadilatu sheikh abdullah ibn abdurrahman al-jibrin sannan fatawa ta hudu ita ce ta fadilatu sheikh salih ibn fauzan al-fauzan ina fata mun fahimta sannan fatawa ta biyar ta ƙarshe ita ce fatawa ta allajnatu da'ima lil buhuth al-ilmiyyah wal ifta ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka taimake mu dan haka ga wannan fatawa za ku iya wazza'ata waɗanda suke neman ƙarin bayani sai su je su ƙara bincikawa su ƙara dubawa idan ka ce za ka yi raddi to ba ni za ka yi wa raddi ba ba kuma majalisin ko makarantar za ka yi wa raddi ba hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi wa raddi ina fata mun fahimta ma'ana ba ni na karzo man barataya aka bani nususul a'imma na karanta muku ma'ana ni ban da magana ko ɗaya maganganu ne da malamai suka yi waɗanda madogararsu shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka in kayo jifa sai ne ƙasa kai ka san inda zai je Allah maɗaukakin sarki ya ka sa mu dace da haka jama'a kun ji waɗannan ayoyi waɗanda muka karanta su tun daga shekaran jiya har zuwa jiya a yau muke fatan mu karkare bayanai game da su don haka waɗannan ayoyi akwai darussa da za mu fa'idantu a cikinsu, mana akwai darussa waɗanda za mu amfana da su idan muka yi nazari ƙwarai da gaske. Don haka malamai suka ce, fafi hadhihi ayati min alfawa'idi ghaira ma taqaddama a cikin waɗannan ayoyi akwai wasu darussa banda waɗanda ambatansu ya gabata, alfa'idatul ula fa'ida ta farko, tadammanat hadhihi ayat حرمة التعامل بالربا في جميع التصرفات المالية الربا بكل أنواعها waɗannan ayoyi sun tattaro sun ƙunshi bayani game da haramcin ta'amuli da riba a cikin dukkan mu'amala ta dukiya wannan dukiya dukiya ce annakadiyya al'aurakul maliyya ko kuwa a'a dukiya ce ta hatsi ina fata an fahimta fardan mutum guda au ummatan ko al'umma gaba ɗai wa daulatan ko ko daula gaba ɗai musulunci gaba ɗaya ya haramta musu mu'amala da riba bi haifu shabbaha akalatar riba bi man yatakhabbathu shaytanu min almas ta yadda Allah madaukakin sarki ya kamanta masu cin riba da masu mu'amala da riba ya kamanta su da waɗanda za su riƙai suna tashi suna faɗuwa a ranar alkiyama saboda shafa da hauka irin ta shaidan da ya sabbabar musu don haka wannan ayoyi suna nuna mana haramcin riba ina fata an gane don haka bai halatta ba a cikin kuɗi na baka naira ɗari biyar an gane guda kai kuma ka bani ɗari hudu da hamsin sababbi ‘yan naira hamsin hamsin wannan bai halatta bari ba ta shiga ciki na faɗi wannan ne saboda na san ana yi jama'a ke saboda sababbin kuɗi ne za ka ba da dubu biyar wacce take mai wato tsofaffin kuɗi sai a baka dubu hudu da ɗari takwas ko da ɗari tara kai ko da ɗari tara da tasa'in da tara aka baka ƙwandalan nan riba ce ta hau kai haramun ne na fata da ma mun fahimta to amma idan jinsi ya saba ba kaga nan ana maganan nera da nera kenan jama kun fahimta nera da nera kada ka ce min to ai jinsi ya saba can nera ɗari biyar ce nan kuma yan hamsin hamsin ne a'a duka ya sunansu nera ma'ana jinsi ne na nera kudin Najeriya kada ka ce to ai jinsin ɗari biyar ta jinsi ɗaya ne saboda sunan su nera ina fata an gane amma idza ikhtalafatil ajnasu jaza tafadul idan jinsi ya saba to ya halatta a iya samun fifikon wannan akan wannan ka ba da naira dubu biyu a baka dala uku ko dala hudu ko dala biyar da gwargwadon yadda ta kama kaga akwai mufadala ko babu akwai me ya halatta haka shine ikhtilaful jinsain wannan nera wannan dala wannan nera wannan riyal ina fata an gane a nan ba za ka ce yadda ka ba da naira ɗari to haka za a baka dala ɗari ba ba za ka faɗi wannan ba saboda ai jinsi ya sha bambam ina fata jama mun fahimta kaga a nan ne za ku fahimci halaccin almu'amalatul masrafiyya sauyin kuɗi sauyin canji ina fata an gane ya halatta ya halatta babu bambanci da ka kasa kayan hatsi kana sai da masara dawa gero shinkafa wani ya kawo shinkafa ya ce masara yake so ya halatta ka karba ka bashi koda wannan tiya ɗaya ya baka masara tiya biyu sai ka bashi shinkafa tiya ɗaya wannan ya halatta amma fa idza kana yadan biyadin ina fata mun gane jama'a mun fahimta da kyau kuwa na'am
tashi ko kuma dole a kuma suka yi daraja sai kowa daidai da eh ya halatta kamar shinkafa farashin ta yayi kasa masara farashin ta yayi sama sai ya zama kudin su ɗaya ya halatta ina fata ka fahimta na baka shinkafa tiya ɗaya ka bani masara tiya ɗaya idan duka kowace ɗari hudu kudinta ya halatta riyal farashinta ya sauka Nera farashinta ya hau sai ya zama riyal ɗaya ko riyal goma daidai take da nera ɗaya ko nera goma ya halatta. Ina fata ka fahimta. Shi ne ma'anar hadisin da annabi ya ce fa'iza talafatil ajinasu fabi'u kaifa ito. Idan aka samu jinsi ya saba babu laifi kwa iya cinikayya da gwargwadon yadda kuke bukata. ina fata mun fahimta sai ya ce amma idza kana yadan biyadin saboda kada riban nasi'a ta shigo ciki ina fata da ma kuna fahimta malam ya fahimta wallahu a'lam na'am na'am na'am to zan tambaye ka da aka ɗauko wannan shinkafar aka taho da ita kan akai sai aka sace kai ne za ka biya ko ko shi ne za ka koma ka ce mishi an sace ko kuwa idan kai ne za ka biya ma'ana kana da bamana a kanka bamanan yana kanka to ya halatta ka ci riba ga abin da ka iya ɗaukar lamunin shi amma bai halatta ka ci ribar da abin da ba za ka iya ɗaukar lamunin shi ba an ribuhu malam yubman abin da ba za ka ɗauki lamunin shi ba to bai halatta ka ci riba a kan shi ba ka fahimta idan da aka ɗauko shinkafar daga sto ɗin shi sai aka ƙwace za ka cire a aljihunka ka biya ba zai ma sani ba to ya halatta ka ci ribarta idan ko ya zan za ka koma ne ka ce to alhaji fa an kwace wannan shinkafan to bai halatta ka ci riba a kanta ba sai dai in ka ɗauka ka kai an siya dubu takwas dubu goma sai ka dawo da kuɗin ka cokan ko kwandala ba za ka cire ba sai ka aje a gaban alhaji abin da ya ɗauka ya baka shi kenan in ma ya ce to na gode Allah saka da alkhairi sai ka tafi ina fata mala ya fahimta wannan abin da ‘yan kasuwa suke da ake kira da hawa doki jama'a ba daidai ba ne kuskure ne hawa doki hawa doki ba gane hawa doki ‘yan kasuwa sun fahimci hawa doki na'am kayi na yi haka ake cewa kayi na yi to kaji wata hausar kuma amma dai hawa doki ake kira Allah maɗaukakin sarki ka samu dace don haka fa'ida ta biyu a saniya wa min annar riba salasatu anwa'in a cikin waɗannan ayoyi da bayanan da muka gabatar za mu amfana da cewa riba dai nau'i uku ce annau'ul awwal ribar ribal qardi riba ta farko ita ce ribal qardi ma'ana ribar jahiliya mun gabatar da ambatanta a jiya da ɗazu na biyu ita ce ribal fadli na uku ita ce riban nasi'a abin da ke jawo ribal fadli shine mufadala fi ma baina jinsin wahidin abin da ke jawo riban nasi'a ba mufadala ba ce wato idan aka yi cinikin ya zan bai kasance yadan biyadin ba to sai nasi'a ta shigo ina fata an gani to sa'an mun ji wa anna wa annal illata fi ribal fadli bai'u jinsin bi jinsihi mutafadilan wa in kana yadan bi yadin bai'u jinsin bi jinsihi wa in kana yadan bi yadin a sayar da abu jinsi da jinsi iri guda tare da ɗayan jinsin ya fi ɗayan yawa shine mutafadilan to wannan ita ce illa ta ribal fadli wa annal العلة في ربا النسيئة بيع جنس بجنسه أو جنس أو جنسين متأخرا shine a sayar da jinsi da jinsi irin shi ko kuma jinsi iri ɗaya amma kuma muta'akhiran ma'ana lam yatimma taqabudu fi majlisil bai'i akwai jinkiri na na karba bayan wato na baka bayan na karbi naka ina fata mun fahimta da haka na karbi naka to kai ma ban shine yadan biyadin mu fahimci yadan biyadin din nan don wasu malamai musamman malikiya sun tsananta game da yadan biyadin suka ce abinda ake nufi da yadan biyadin shine hannun kuturu da makahu miƙo kai ma miƙo to rike ka rike eh to ni ma na rike to saki saki sai a saki an gane sai wannan ya ja shi ma ɗayan ya ja suka ce wannan shine yadan biyadin wannan jama'a akwai kunci a cikin wannan abin da yake daidai shine yadan biyadin ana nufin an yatimma taqabub ya zan karban kayan da bayar da kayan da aka bayar a madadin waɗancan ya tabbata a majlisul bai'i a wurin da aka kulla cinikayyar kasuwancin ina fata mun fahimta kenan idan kun fahimta a bisa waɗancan bayanan da muka gabatar cinikin da wasu ‘yan kasuwa suke, da wasu dillalai, da wasu mata ‘yan kasuwa, cewa ga wannan hajar idan kuɗi hannu dubu ɗaya, idan ƙarken wata za ka bayar dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari ɗaya, wannan ƙarin jama'a riba ce, kuma nau'i ne na riban nasi'a. ko kuma ka ce nau'i ne na ribal qard ina fata mun fahimta to inda waɗancan mushirikai waɗancan kafirai suke cewa ai innamal bai'u mislur riba ai ciniki da kasuwanci duka ɗaya ne ba wani bambanci sai su ce sai su buga misalin nan irin wannan misalin da muka buga yanzu da za a yi irin wannan cinikin da na suranta idan kuɗi hannu dubu ɗaya in bashi ƙarshen wata dubu ɗaya da ɗari ɗaya riba ce wannan ɗarin ko ba riba bace riba ce to amma da zan ce wannan kayan nawa e kaga kayan nan e to naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya tun farko ibtida'an sai ka cire kuɗin ka bayar ko kuma ka ce to wane ai min jinkiri sai ƙarshen wata sai ka ce a dubu ɗaya dai da ɗari ɗaya ni dai za ka bani yanzu wannan riba ce ko kasuwanci ne kasuwanci ne wannan sai suka ce to ai da wannan da wancan duka ba bambanci inna mal bai'u mislur riba kun ji shubuha da rudanin da suke kawowa ai wancan naira ɗarin an sharɗanta ɗora ta ne saboda jinkirin biyan kuɗin a kan lokaci haka ne to riba ce shi kuma wancan ibtida'an cewa shi fa kudin kayan shi kaza ne to wannan riba ce ba riba bace wannan to wasu za su iya cewa to bari mu yi hila bari mu yi dabara dubu ɗaya kuɗi hannu ƙarshen wata da ɗari biyu to in na faɗi wannan riba ce to tun farko sai na ce dubu ɗaya da ɗari biyu wannan hila ce jama'a wannan hila ce ka karanta ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamina na ibnu qayyim al-jawziya sai da ya ɗauki numfashi mai tsaho yana raddi ga waɗanda suke hila a kasuwanci da mu'amala ta zamantakewar aure na fata mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu alfa'idatu thalitha wa minha anna illatar riba fi naqdain adh-dhahab wal fidda ath-thamaniyyah al-mutlaqa kama huwa ikhtiyaru shaykh al-islam wa tilmidhuhu ibn qayyim al-jawziyya فهذه العلة موجود في غيرها من الأوراق المالية المعاصرة من جتشيوا lallai illa da ta sa riba ta shiga cikin zinare da azurfa ita ce asamaniyatul mutlaka wato dukiya ce da ake mu'amala da ita na siye ko siyarwa ko musayar wani abu to wannan illar ai tana nan a cikin dukiya kuɗi na takaddu da ake mu'amala da su a zamani ina fata mun fahimta illar da ke cikin waɗancan tana cikin waɗannan kamar yadda yake wannan shine ikhtiyari na Sheikhul Islam Ibn Taymiya da almajirin shi Ibn Qayyim al-Jawziyya الرابعة فائدة تهدو أن ومنها أن علة الربا في الأصناف الباقية المذكورة الاقتيات والادخار كما ذهب إليه مالك وهو مذهب وسط بين الطرفين فكل مقتات مدخر يجري فيه الربا بنوعيه su ne dai bayanan da muka gabatar a ɗazu cewa illar da ta sa riba ta shiga cikin waɗannan nau'in hatsi guda hudu shine al-iqtiyat wato kayan abinci ne da ake amfani da shi waliddihar kuma ana iya a taskance shi yace wannan illa ita ce dai mazhabar Imam Malik illar da ta sa riba ta shiga cikin waɗannan to za ta iya shiga cikin waɗancan ina fata an gane wannan shine mazhaba na tsaka-tsakiya bai zake ba bai bude gaba ɗaya ba na cewa riba na iya shiga cikin komi don wasu sun tafi akan al'illatu fil riba a cikin waɗancan nau'i na kayan hatsi suka ce attu'umu ko atta'amu wato kasantuwar ai abinci ne ba wai ana taskanciya ba su sun ce illar abinci ne don haka duk abin da sunan abinci zai iya gazgatuwa a kan shi sai suka ce ta jiri fihin riba a ƙarƙashin wannan ruwa ana kiran shi da affa'amu don gashi aisha ta ce mukan yi kwanaki ba mu cin abinci ba mu cin affa'amu illal aswadaini sai ababe guda biyu attamru wal ma'u a ƙarƙashin wannan alma'u abinci ne ko ba abinci ba waɗannan sai suka ce to tun da illar da ta sa riba ta shiga cikin al'asnaful arba'a shine at-ta'amu akwai illar a cikin ruwa don haka to ruwa ma riba na shiga cikin shi kaga wannan sun buɗa da yawa wanda ya tafi akan wannan shine al-imamu shafi'i da yake malami ne ƙwararre gogagge sai da ya kawo dalilai akan haka amma dai malamai suka ce abin ya buɗe da yawa ina fata da mun fahimta alhamisa fa'ida ta biyar wa minha annal hukma lillahi wahdahu waɗannan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana da cewa hukunci a hannun Allah shi kaɗai yake shi ke hukunci ya ce kaza halal ne ya ce kaza haramun ne don haka duk abin da Allah ya halatta to yana nan a matsayin shi na halal haka wanda ya haramta yana nan a matsayin shi na haram baka isa ka ce riba halal bace don Allah ne ya haramta kuma baka isa ka ce don me Allah zai haramta riba ba da kayi wannan tambayar to zaka iya ridda ka bar musulunci la yas'alu la yus'alu amma ya fa'alu wahum yus'aluna ba a tambaya game da abin da Allah ya aikata sai dai kai in kai sai an bincike ka don haka Allah ya haramta riba don haka riba haramun ce jama'a asadisa fa'ida ta shida annama akhadahu annama akhadahu al-insanu min ar-riba qabla al-ilmi fa huwa halalun lahu bi shartin an yatuba wa yantahi abinda kai mu'amala da shi na riba ka samu riba ka gina gida ka gina kaza ka samu kaza kai kaza kai kaza baka san hukuncin riba ba to wannan ta riga ta wuce Allah ba zai kama ka da shi ba halal ne a gare ka ina fata mun fahimta mun fahimci haka ne inda Allah ya ce faman ja'ahu maw'izatin min rabbih fantaha falahu ma salafa jama'a mun fahimta wannan sunnar Allah ce game da tashri'i shar'anta shari'o'i abinda baka sani ba Allah ba zai kama ka da wannan laifi ba ina fata an gane a bisa ka'idar wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ina fata mun fahimta akwai misalai da yawa game da wannan ka'idar ka kalli giya da tata kan a haramta sahabbai akwai waɗanda suke shan giya akwai waɗanda suke cata kafin a haramta to da aka haramta ba a ce to kai dukiyar da ka tara ta caca ka je ka watsar da ita ba ina fata mun fahimta babu wani nasi da ya zo da haka ina fata an gane na daga ciki akwai a jahiliya ana auren matan uba don haka babanka ya mutu sai ka auri matar shi a jahiliya akwai wannan jama'a kun gane amma da musulunci ya haramta ya ce kada a aikata sai ya ce sai dai abin da kuka yi baya wannan ya wuce Allah ba zai kama ku da shi ba hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين sai yace illa ma qad salafa sai dai abinda kuka yi to Allah ya yafi fa huwa ma'fuun maghfurun saboda kun aikata ne qabla al-ilmi bil hukmi ba ku san hukuncin ba ina fata mun fahimta dan haka wannan fa'idar tana nuna mana cewa abin da ka tara da dukiya ta riba daga baya ka ji wa'azi wannan dukiya halal ce a gare ka ina fata an gane akwai misalan waɗannan ƙa'idojin da yawa akwai misali na biyu kamar akwai a wato asalin afaid an haramta yin farauta ga wanda ya ɗaura haramin aikin hajji an haramta la ce ya ayyuhan lazina amanu ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من ينصره ومن يخافه بالغيب سيتيمي فمن اعتدى بعد ذلك كاغا بعد معرفة الحكم وقبل معرفة الحكم فلا شيء عليه إنا فاتا من فهمت سنك كلي سلر دا صحابي سكيتي إلى بيت المقدسي قبل التوجه إلى القبلة إلى الكعبة المشرفة waɗanda suka mutu waɗanda suke nan sai suka yi ta tambayar annabi ‘yan uwanmu har suka mutu baitul maqdis suke kallo ina hukuncin sallolin nan nasu sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da imaninku ba imani anan ayi salatukum muwajjaha ila baitul maqdis ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace asamina mas'ala ta takwas ko fa'ida ta takwas ta bakwai wa minha wujubu invaril mu'siri ila maisara kama taqaddama jama'a ina ganin mu tsaya anan saboda an min ishara lokaci yayi gobe in Allah ya kai mu jama'a za mu tashi kan wannan fa'ida sa'annan akwai photostat da aka bayar za mu zo mu karanta don yana da alaƙa da wannan gaba da muke karatu a kanta shine invarul mu'sir invarul mu'sir wala kana bin shi bashi dole kai mishi invari wasu malamai suka ce a a iya kama shi a ɗaure shi a tsare shi a kai shi gurin 'yan sanda ina fata an gane wasu kuma suka ce a'a sai dai alkali ya hana shi tasarrufi a cikin dukiyar shi don haka sai a aje shi a gefe sai a je a tattaro kayan shi gaba ɗaya da kayan sawan shi takalman shi agogunan shi takaddun gidajen shi da filayen shi da motocin shi da kaza wasu ma malamai suka ce har rigar jikin shi wasu ma suka ce har kayan ɗakin matar shi da yi wa matar shi sa'ad da zai aure ta, kai wasu suka ce har littattafan shi idan malami ne, amma dai za mu zo mu tattauna wannan matsalar gobe, tana da muhimmanci ne ta sa na ce lallai ya kamata mu karanta ta ba za mu ƙetare ta ba, Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace, za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala, muna addu'a Allah maɗaukacin sarki ka tabbatar da mu abubuwan da muka faɗi ne daidai ka ba mu lada abubuwan da muka yi kuri Allah ka yafe mana Allah ka ji kan malumman mu Allah ka gafarta musu ka yafe musu kusakuran su waɗanda suke da mu ne musu addu'a Allah ka tabbatar da su Allah ka saka musu da alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ka saukar mana da albarka ta ruwan sama jama'a ana cikin fari na ruwa idan ya zo kwana biyu sai ya ɗauke jama'a mu yi istighfari ga Allah mu tuba daga zunubanmu sannan mu ɗaga hannu mu roƙi Allah Allah ya saukar mana da ruwa Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu ruwa mai amfani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka ji kan malam albani Allah ka yafe mishi ka gafarta mishi Allah ka kai haske kabarin shi shi da ɗan shi da matar shi da mahaifiyar shi zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah